بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren sha uku ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da goma ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan kaset shine kaset din da muka yi wa lamba da cewa d daga cikin jeren giyar muqaddima ta ainihin karatun littafin sahih muslim mun yi A da B da C wannan shine B insha Allahu ta'ala kuma muna fatan zai zama shine ainihin ƙarshe da kuma ƙarƙarewar wannan muƙaddima insha Allah mas'ala mai muhimmanci da za mu tashi a kanta yau ita ce dangane da babuka da kuma ainihin tarajim da kutub da ke cikin wannan ainihin littafi na al'imamu muslim da za ka ga kitabu kaza ko kuma ainihin wato babu kaza ina fata an gani shin waɗannan babuka al'imamu muslim shine ya ƙulla su ko kuwa wani malami ne idan al'imamu muslim ne ya ƙulla su idan ma ba shi ba ne shi shine ya sanya su a cikin littafin ko kuwa menene ya faru akan wannan matsala da kuma muhimmancinta na ga ta fi ƙarfin a faɗe ta kaɗai da fatan baki haka insha Allahu ta'ala za mu ainihin buɗe littafi wanda za mu ambaci sunan shi da shafi da lambar mujalladi wanda za mu karatu a cikin shi insha Allah a dan komai ba dan girman wannan matsala ya cancanta a tsaya a karanta ta ne kowa ya ji ta don ta zama ainihin madogara kuma ta zama hujja insha Allah sannan hadisai dubu nawa ne ko ɗari nawa ne ko miliyan nawa ne a cikin wannan littafi na al'imamu muslim za mu tattauna wannan matsala insha Allah matsala ta uku ita ce littattafan da aka rubuta dangane da littafin nan na al'imamu muslim za mu tattauna a kan waɗannan littattafai da nau'o'insu kaga dai akwai sharhohi da aka yi wa wannan littafi mecece kima ta ilimi ta ɓangaren aƙida ko lura ko fiƙihu ko tarihi ko kuma wani wata fa'ida da ke cikin waɗannan sharhohin kaɗan daga waɗanda na zo da su a matsayin misali zan faɗi ainihin kowanne abin da yake da shi na fa'ida da kuma irin matsalolin da za su sa ba za a dogara da shi a wasu fannoni ba insha Allah ta'ala mas'ala ta biyu a ƙarƙashin wannan mas'ala ta uku mas'ala ta uku ita ce littattafan da aka rubuta akan imam muslim akan wato littafin sahihu muslim maganar littattafan sharhohi ita ce ta farko magana ta biyu ita ce waɗansu littattafai da aka rubuta don su bayyana ma'anonin wasu kalmomi mas'ala ta uku a ƙarƙashin wannan ita ce dangane da bayanin littattafan da aka rubuta na tarihin mazajen da kake ji a cikin sahih muslim da kuma waɗanda kake gani kana karantawa mas'ala ta hudu ita ce wasu littattafai da wasu malamai suka rubuta don su yi ƙoƙarin mayar da sahihu muslim muktasar ko kuma mulakhas wato summarized version ko kuma average version zan yi bayani a kansu a takaice tare da sharhoshinsu insha Allah ta'ala sai kuma littattafan ilimi da ainihin wato aka rubuta akan sahihu muslim wato wasu fannoni da suka shafi wasu ɓangarori na ilmomi akan littafin sannan matsala ta shida littattafan da aka rubuta don su bayyana tafarkin imamu muslim da kuma ainihin tsarin shi a cikin wannan littafin sannan mas'ala ta bakwai a ƙarƙashin wannan ita ce littattafan ƙalubale waɗanda suka ƙalubalanci al'imamu muslim akan wasu hadisai da ya saka a cikin littafin nashi ko suna ganin ba su cancanta ba don suna ganin ba su inganta ba ko kuma wani salo na ƙalubale da wasu suka ɗauka akan tuhumar imamu muslim da cewa tun da ya ce zai tara hadisai sahihai a littafin shi to wajibi ne sai ya shigar da hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza ma tun da dai abin da ya faɗi kenan waɗannan matsalolin jama'a su ne matsalolin da za mu karatu a kansu a yau insha Allah ta'ala amma kamar yadda na ce ina son zan takaita mana su domin muƙaddimar in Allah so yau za ta ƙarƙare daga ƙarshe zan yi cikakken bayani dangane da tsarin karantar da littafin da ni zan yi da ranaku da lokuta da kuma irin salon da zan bi wajen yi wa littafin sharhi da fassara insha Allah. Ita mas'alar farko ita ce mas'alar da muka ɗauka mafi muhimmanci a yau, don haka za mu ainihin aje ta ta zo daga ƙarshe insha Allahu ta'ala. Mas'ala ta biyu ita ma za mu ainihin wato jinkirta ta domin ainihin ta zama ita ce mas'alar da za mu fara tattauna ta kafin waccan ta farko ɗin. amma matsalolin da za mu bi mu tattauna a yanzu insha Allah su ne littattafan da aka rubuta a kan littafin imamu muslim ba tare da tsawaitawa da ɓata lokaci ba malamai sun rubuta littattafai masu ɗimbin yawa don su sharhin wannan littafi na al'imamu muslim malamin da a iya sani na ya fara yin wannan aiki shine al'imamul maziri wanda a zuwa yanzu shine littafin da ya bayyana a matsayin ainihin wato sharhi mafi dadewa wanda aka buga da ke hannun mutane na sahihu muslim sai dai kai ce al'imamul maziri abu abdullah muhammad ibn ali ibn umar al-maziri ba al-maziri ba al-maziri ya rasu ainihin hijira na da shekara 536 wato daidai da 1141 wannan littafin nashi mujalladi uku ne kadai domin yana cikin rubutun shi Allah ya mishi rasuwa Allah ya gafarta mishi sunan wannan littafi al-mu'lim bi fawaid muslim kun ga wannan littafin الإمام العلامة المازري wannan sharhi ne na sahihu muslim amma kamar yadda na ce sharhi ne wanda ya fara shi bai kammala shi bai rasu Allah ya gafarta mishi wannan sharhi madogara ce dangane da fassarar littafin da kuma fassara hadisan da ya fassara musamman ga abubuwan da suka shafi fikihu da wasu matsaloli na lura da na tarihi amma abin da ya shafi aƙida ko kaɗan littafin ba madogara ba ne ba don komi ba don yana da aƙida ne irin ta ash'ariyanci wani lokacin kuma kaga yana iftirabi tsakanin mu'tazilanci da jahamanci dama dai dukkan su hassan da usaini da gamba ne don haka kun ji wannan littafi yana daga cikin tafan da mai yiwuwa bukatu za su iya kaiwa wata ran ku gana ɗauko shi zan karanta wani abu a cikin ainihin wato sharhin nashi domin mu amfana domin waɗannan kurakuran ba su sanya littafin ya zama ba shi da amfani ba domin aiki ne na ɗan adam bahaushe ko ya ce mutum tara yake bai cika goma ba mu ma a cikin aikin da muke yi tun da ranmu mukan gano kaza kuskure ne haka kuma wasu mukan gano kuskure ne haka kuma ko bayan mun rasu wasu za su iya fahimtar kaza da muka faɗi ko muka aikata kuskure ne ba daidai ba ne wannan ba zai ɓata duk ayyukan da muka yi na alkhairi na yada musulunci da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam so da al-imamul maziri za mu rinka zuwa idan bukata ta kama muna amfanuwa da wannan littafi nashi mai suna al-mu'lim bi fawaid muslim sakamakon wannan bayanin da ne muku na cewa ya fara littafin bai cika shi ba sai ya rasu sai alqadi iyad mai ashifa sai ya zo sai ya ɗauki littafin sai ya ainihin ƙarasa sharhin shi kuma ya ƙara mishi armashi a bisa tsarin da shi wannan malami ya rubuta shi shi ku alqabi iyal ga littafin shi a hannuna mujalladi tara ne a yanzu ina rike da sharhin shi ne na ɗaya kawai da shi ya sanya mai sharhu sahih muslim lil qadi iyal wato haka masu buga suka kira shi al musamma sunan littafin ikmalul mu'lim bi fawaid muslim wato wancan al mu'lim bi fawaid muslim wannan kuma ikmalu al mu'lim cika al mu'lim dama mun ce bai cika shi bai kammala to shine wannan mujalladi tara shi ma ya yi ƙoƙari kwarai da gaske wajen fassarawa da bayyana hadisan da kuma fito da ma'anoninsu sai dai shi ma alƙadin iyab yana da ainihin matsala dangane da abin da ya shafi ayoyi da hadisai waɗanda suke bayani dangane da sifatullahi wa asma'ullah a ƙarƙashin wannan za ka ga yana ta'awili tare da cewa ya yi zurfi a cikin karatun hadisi amma kuma saboda irin wannan tarbiyya da aka tashi a cikinta ta wannan aƙida ta ash'ariyanci to abubuwan sun rinka ainihin wato fusgarsu har ka ga al'amarin ya kai ana zurfafawa dangane da abin da ya shafi falsafa da ainihin ilmul kalam babban malami al'imamu yahya ibn sharaf annawawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi al'imamun nawawi abu zakariya da ya zo shi kuma sai ya ɗauki littafin nan na ikmalul mu'lim na alƙabu iyal shi kuma sai dubi abubuwan da yake gani akwai gyare-gyare sai ya biyo gyare-gyaren hatta wuraren da alƙabu iyal ya rinka komawa zuwa ga manhaji na ash'ariya wani lokacin abin sha'awa sai ka ga nawawi ya nemi shi gyara tare da cewa shi ma nawawi yana da ainihin nau'in ash'ariyanci a jikin shi to amma ash'ariyancin da ke tattare da nawawi ash'ariyanci ne wanda yake yana da ittirabi a cikin shi tsakanin ash'ariyancin da kuma bin manhajin salaf a wajen aƙida amma a ƙashin gaskiya saboda Allah duk da yake yana dangantuwa kuma ana danganta shi zuwa ga mazhabin Imam Shafi'i amma yana iyakar ƙoƙari so da dama wajen ya tsayu akan abin da Imam Muslim din yake ƙoƙarin ginawa ko da abin ya saba mazhabin shi na shafi'iyya sai dai kuma in ya samu kafar da za ta bashi lago akan ya ɗauki hadisin da muslim ya ruwaito ya mara wa shafi'i baya ko shafi'iyya to nan kuma zai zage kwanduwar shi ya yi rubutu mai yawa domin ya tabbatar da cewa wannan hadisin yana ainihin tabbatar da abin da ashabuna haka za ka ji ya ce malamanmu ko 'yan mazhabinmu suka tabbatar wannan sharhin mujalladi tara ne juz'i goma sha takwas waɗannan mujalladai da nake faɗi da juz'i ta iya yiwa yanayin buga littafi ta iya kama wata ranka gama an buga shi a mujalladi ɗaya ko mujalladi biyu baya nuna naka ɗin yana da naƙasa ko kuma nawa ɗin yana da bambanci da naka sai dai gwargwadon yadda maɗabo'o'i suke buga littafai amma asalin bugun shi dama mujalladi tara ake juz'i goma sha takwas kowane mujalladi ɗaya na ɗauke da juz'ai biyu sunan wannan littafi al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj wato tafarki dangane da sharhin ko kuma ingantaccen tafarki dangane da sharhin littafin imam muslim ibn al-hajjaj wannan littafin yana ɗauke da galibin fito da aƙidojin imam muslim da kuma manhajin imam muslim a wajen fiqhu sai dai kuma shi nawawi gaskiya saboda Allah yana da ainihin ittirabi a cikin babin aƙida wani lokacin ka same shi salafi wani lokacin ka same shi khalafi wani lokacin ka same shi ash'ari wani lokacin kuma ka same shi alal manhajil mustaqim don haka aka samu ainihin babban malami mashhur ainihin wato ibn hassan ali salman ya wata lacca wadda laccar aka mai da ita littafi wannan littafi gashi shine aka buga shi ad-dala'ilul wasiyya في تحقيق عقيدة الإمام النووي أسلفية أم خلفية cikakkun dalilai masu gamsarwa game da tabbatar da shin aƙidan nawawi wai salafiya ce ko kuwa khalafiya ce kana buƙatar ka karanta wannan littafi musamman za mu zo muna karanta wannan sharhin nashi wani lokacin za ka ji ya tattauna wata magana wadda za ka ji min ce to ka ga nan ash'ariyanci ya shigo wani lokacin kuma sai ka ji min jinjina mishi cewa ka ga nan kuma ya tabbatar da manhaji na salaf to ya rinka samun ittirabi ne wani lokacin sai karkata a wasu wuraren zuwa ga manhajin salaf har ka ji yana raddi ga waɗanda ke bin wani manhaji ko manhabi akasin haka a can kuma in ya sake zuwa irin wannan munasabar ko makamantan haka sai ka same shi kuma yana raddi ga wannan aƙidar da manhajin salaf din sai ka ga cin kanshi yake wa raddi a can da ya tabbatar ko kuwa shi yasa wannan shine abin da ya bayyana ga malamai masu bincike cewa nawawi ya rinka samun kanshi a cikin takafu'ul adilla abin da ake nufi da takafu'ul adilla a cikin aƙida ko a cikin fiqh ko a cikin comparative studies shi ne sai ka ga wannan abin gaskiya ne sai ka ɗan karkata can kuma sai ka ga wannan abin gaskiya ne sai ka ɗan karkata kuma sai ka kasa dawowa ka rushe na baya ko ka rushe wannan ko ka kasa dawowa ka tabbatar da wancan ko ka tabbatar da wannan sai zama kana ainihin watan gaririya a tsakanin maganganu biyu waɗanda suke karo da juna shin Allah a sama yake ko ba a sama yake ba sai ka ga wani lokacin ya tabbatar ɗari bisa ɗari wani lokacin kuma sai ka ga ya yi inkarin abin wani lokacin kuma sai ka ga ka kasa fahimtar me ma yake so ya tabbatar to shi yasa malamai suka tabbatar da cewa yana da ittirabi a cikin aqida yau kusan shekara sha biyar ko sha shida da ta gabata a madina aka samu wasu matasa sakamakon wannan abubuwan da suke gani a cikin littattafan nawawi suka ɗauko wannan littafi suka je can kusa da makabartar baƙi'a a daidai inda wannan step yake a yanzu don a wancan lokacin ba wannan step din bane suka ainihin tattara dukkan wanda yake da sharhin sahihu muslim suka tattara za su kona na iya tuna lokacin wani malamin mu malam Ali Nasir al-Fakihi na daga cikin waɗanda suka je domin yi musu tsawa har suka watsa su kuma suka ainihin kashe wutar da suka kona wato suka kunna waɗannan tafai kuskure ne dan mutum yana da wani kuskure a cikin aƙida wanda ba ya kafirta shi ba abu ne da ya samu kanshi a halin kuskure ko kuma wani yanayi sai kai fatan Allah ya gafarta mishi sai kai fatan Allah ya mishi rahama da yawa akwai malaman mu a wannan ƙasar sun samu kansu a wannan halin kamar su Shehu Usman dan Fodiyo kamar su ainihin wato Shehu Abdullahi Gwandu kamar Muhammad Bello sarkin musulmi in kana karanta wasu littattafan su su ma zaka rinka ganin ash'ariyanci zaka rinka ganin ilmin kalam zaka rinka ganin falsafa ni kai na cikin littafan da na ta hakiki na dan fodiyo akwai littafan da dan fodiyo ya rubuta su ne ma kadai don ya kare ilmul kalam don ya nuna cewa hujja ce daga cikin hujjoji hanya ce daga cikin hanyoyi da ake sanin ingantaccen tauhidi kaga kuskure ne amma bai kai ka kafirta shi ba balle ka bi an da shi shi yasa za ka ga shi kanshi rubuce rubucen shi na baya ya zo ya gyaggyara ire-iren waɗannan abubuwa kaga ashe can lokacin da yake kansu baya ne don shegantaka ba ko kun fahimta jama'a saboda haka waɗannan irin kurakuran da ake samu a cikin waɗannan littattafai irin su fathul bari da makamantansu ba dalili ne akan cewa ba za a ci moriyar inda masu littafin suka yi daidai ba wanda yake daidai ɗin kuma shine ya fi yawa alheran shine ya fi yawa fiye da kuskura saboda haka wannan littafin al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj yana ɗaya daga cikin tafan da in Allah ya so zan dogara da su matuƙa ƙwarai da gaske da ikon Allah a wajen ainihin fassarawa da kuma sharhi da ainihin bibiyar sharhohi da zamu rinka zuwa muna karantowa da larabci na ainihin wato wannan littafi wato sharhin sahihu muslim sannan sai ainihin sharhin fathul mulhim bi sharhi sahih al-imam muslim wanda al'allamatul muhaddis adda'iyatul kabir al-sheikh bashir ahmad usmani ya ainihin yi wannan ainihin wato sharhi yana daga cikin sharhohin sahihu muslim waɗanda ainihin wato za a iya cewa madalla daga cikin sharhohin da aka yi daga baya-baya ɗin nan wanda kuma alhamdulillahi da iya ƙoƙarin wannan malamin yana ƙoƙarin tabbatar ko kuma tsayawa akan abin da al'imamu muslim ɗin ya ainihin wato tsayu a kai ko kuma ya tabbatar insha Allahu ta'ala sai dai shi ma yana cikin rubuta littafin Allah maɗaukakin sarki ya mishi rasuwa ya kai mujalladi uku juz'i na shida kaga ainihin littafin shi yasa sai aka samu wani malami ya tashi mai suna malam muhammad taqi al-uthmani shi kuma ainihin ya gyara ya ƙarasa wannan littafi shi ma a inda ya samar da mujalladai uku juz'i shida sai littafin ya zama yana da mujalladi shida kenan gaba ɗaya juz'i goma sha biyu asalin mai littafin ya yi mujalladi uku wato in aka ce mujalladi shine ƙaton littafi haka to ana kiran shi mujallad ne saboda a da fata ce ake nannaɗewa shine ake kiran mujallad wato wanda aka naɗe da fata ko kun fahimta in kuka dubi ko qur'anan mu a da ko kundi galibi abin da ake rufe shi da shi fata ce to shine sai ake cewa mujallad wato wanda fata ta kewaye ko ta lullube to in kuma yawan yana da bangarori a ciki su ake kira ajza to asalin malamin ya rubuta mujalladi uku ne sai ya rasu bai karasa ba sai wannan ainihin ya biyo bayan shi ya zo ya karasa shi a cikin ainihin wato mujalladi uku shi ma sai ya wayi gari gaba ɗayan littafin ya zama mujalladai ainihin shida juz'i goma sha biyu jama'ar musulmi waɗannan su ne sharhohin sahihu muslim waɗanda insha Allahu ta'ala suka shahara kuma da ikon Allah waɗannan sharhohi kamar yadda kuka ji mun faɗi kowanne daga cikin fa'idoji da kuma matsalolin da za a ɗan fuskanta wajen karanta su kowanne kun ji mun bayyana amma a ƙashin gaskiya saboda Allah kamar yadda na fara ishara a jiya to sharhin da ainihin wato zan jingina a kan shi ɗungurungun da ikon Allah shine ainihin sharhin sahihu muslim mai suna al-baharul muhit sajjaj fi sharhi sahih al-imam muslim min al-hajjaj جامعه الفقير لمولاه لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي ابن آدم ابن موسى الإثيوبي وانا نبيع مكتشي ومال ميناني alhamdulillahi wannan kam babu shakka babu wani abu da za mu ce dangane da wannan sharhi sai dai muna taya kanmu murna da kuma fatan alkhairi da Allah ya raya mu a zamanin da har za mu karatu a hannun malamai irin waɗannan kuma su rubuta mana sharhohi irin waɗannan wanda yake wannan babbar madogara ce dangane da ilimin jarhuwar ta'dil da ilimin hadisi da tarihi da lugal arabiya da fiqhu wajen aƙida kuwa shine littafi mafi inganci da aka rubuta a duniya akan sharhin sahihu muslim baki daya wannan littafi kamar yadda na gaya muku har yanzu ba a kammala buga shi ba amma shi malamin ya ƙarasa ainihin abin nan rubuta shi amma bugawar ce insha Allah ta'ala ko jiya sai da ne wa ɗan shi waya cewa in Allah so akwai cikin alhazanmu waɗanda ainihin suka zo aikin hajji zai zo ya same shi ya karɓo mana ainihin iya ƙarin bugun da ainihin aka yi zuwa mujallabi na ashirin da ɗaya ko zuwa ashirin da biyu insha Allahu ta'ala wannan zuwa yanzu an buga mujalladan shi guda ainihin goma sha bakwai ne a muƙaddimar kuma ita ce ƙurratu ainin muhtaj fi shar'i muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj wadda ita ma wannan muƙaddimar insha Allah musamman a matsalolin da al'imamu Allah muslim ya rinka kawo matsalolin jarhuwa ta'dil za mu rinka koma so da dama ainihin muna karanta wannan littafi kwarai da gaske waɗannan su ne dalilan da suka sa na ainihin amintu mai da ba da ƙarfin dogaro akan wannan littafi da izinin Allah kamar yadda na faɗi a jiya ba wai dan ainihin nuna cewa wannan malami na bane sai dai dan abin da ya shi ne ya cancanta wannan shaidar da nakan faɗi a kan shi ba wai mu ne ɗaliban shi muke faɗi a kan shi ba malaman duniya ne suke faɗin waɗannan irin ainihin shaida a kan shi ma duk wanda ya je zauna ya karatu a gaban shi ko ya saurari karatun shi har zuwa yanzu insha Allah ta'ala zai shaida abin da nake faɗi sannan kuma insha Allah satubdu lakal ayyamu ma kunta jahila abin da ka jahilta in Allah so yau da gobe in muna karantawa za ka fahimci haƙiƙanin abin da nake faɗi sannan akwai wani ɗan uwan shi wanda suke karantarwa a makaranta ɗaya wato suna karantarwa a darul hadisil khairiyya ne da ke makka akwai wani ɗan uwan shi shi ma ya yi sharhin sahihu muslim amma ya girme shi don shi yanzu gaskiya saboda Allah ya manyanta kwarai da gaske ina tsammanin ma ko ya yi ritaya daga karantarwa a darul hadis ɗin shi kuma sharhin sahihu muslim shi ma ya sanya mishi alkaukabul wahaj warraudal bahaj wato tauraro mai haske kuma fadama mai kwarjini fi sharhi sahihi muslim ibn al-hajjaj sunan wannan malami muhammadin al-amin ibn abdullahi al-arumi al-alawi al-harami al-shafi'i naziru makka ina nan a makka har yanzu shi nashi sharhin mujalladi 26 ne shi ma wannan sharhin nashi ma balla da shi sai dai shi ya fi ba da ƙarfi dangane da abin da ya shafi lura da kuma abubuwan da suka shafi tarihi da makamantan haka in Allah ya so shi ma wannan littafin zai zama mana babbar madogara insha Allah ta'ala dangane da in bukata ta kama wato abin da nake son nuna mana ni dai sahihu muslim zan karantar da mu amma akwai wurin da za a kai yana da matukar muhimmanci sai in ce bari ku ji abin da manya-manyan malamai suka faɗi sa'annan sai in ɗan zo in karanta mana sadara ɗaya sadara biyu ko kuma abin da ya ainihin kai zuwa shafi ɗaya ko makamancin haka na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da sharhohin da aka rubuta akan wannan littafi sai kuma muktasarat littattafan da aka rubuta domin ainihin wato a takaita wannan littafi littafin da na fi sani ya shahara akan haka shine muktasar na sahihu muslim wanda al-imamul munzir yayi munzir dai ne littafin at-targhib wa tarhib wannan littafi gashi malam muhammad nasiruddin al-albani 1968 yana kurkuku a dimashq sham ya ainihin ɗauki fensir haka ya faɗi fensir daga fensir sai kilina ya samu ya aikin ta haƙiƙin wannan littafin a 1968 a dimashq sham a cikin ainihin kal'a a kurkukun da aka rufe ibn taimiya a nan ya zauna a nan ainihin wato ya yi wannan aiki wannan littafi shine aka buga shi a cikin ainihin mujalladi guda shi nan kana gani kamar yadda shi malam nasir din albani ya faɗi daga baya sai ya zo ya haɗu da ainihin wato sharhin wannan littafi sharhin nashi shine asirajul wahaj wato fitila mai haske fi kashfi matalibi muslim ibn al-hajjaj game da buɗe abubuwan da al'imam muslim ɗan hajjaj yake neman a buɗe wato akwai wasu abubuwa da imam muslim yake nufin ya karantar amma galibin waɗanda suka gabata waɗanda suka yi sharhi to sai zama galibi ba sa fito da waɗannan abubuwa saboda sun saba ma aƙidojinsu kamar yadda kuka ji na yi ishara to sakamakon wannan wannan malami da yake salafi ne malam abu tayyib muhammad siddiq hassan khan wanda ya sharhin littafin addurar bahiya ya sanya mata suna arraubatun nadiya shi kan wannan duk ya shahara a ƙasarsu yasa ba a taɓa samun mutum irin shi ma a ƙasar indiya wanda ya fito ƙarara yake goyon bayan sunna da hadisi a wancan lokaci a tsakiyar masu mummunan takalidanci da mazhabin ainihin ahanaf domin takalidanci da mazhabin ahanaf ya kai wa hanafawa har cewa suke idan annabi isa ya dawo to da mazhabin hanafiya zai yi aiki wannan magana tana nan ma a nan muqaddiman nan ta wannan muktasar na sahih muslim na malam nasiruddin al-albani to wannan ainihin wato sharhi na muktasar na sahih muslim jama'a gaskiya yana daga cikin sharhohin da zamu mai da su madogara kwarai da gaske domin mai littafin kun ji dai dama manufar shi so yake abubuwan da imamu muslim yake neman su bayyana da aka yi ta kokarin rufe su shine yake kokarin ya bankaco su ya binciko su ya bayyana su ina fata an gane don haka tare da cewa wannan sharhi ne na muktasar na sahihu muslim amma insha Allahu ta'ala za ka ga akwai hadisai mafi yawancin hadisan da suke cikin sahihu muslim suna nan domin asalin ikhtisarin da shi munzir yayi ba ya zabtare hadisai bane a galibi yana ciccire isnadodi ne da kuma abubuwan da imam muslim ke maimaitawa don haka so da dama in bukata ta kama za ka ji mun ce siddiq hassan khan a cikin ainihin wato asirajul wahad to wannan littafi ne shi kuma wannan littafi mujalladi tara ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka bayan nan akwai ainihin wato muktasar na sahihu muslim ko kuma talhisin sahihu muslim wato abridge a lokacin da ainihin malamin al'imam al-qurtubi qurtubi mai tafsiri to malamin shi mai suna al-hafiz abul abbas ahmad ibn Umar ibn Ibrahim al-Qurtubi a ɓangaren hadisi galibin kaji an ce Qurtubi ya ce kamar in kana karatun fatuhul bari sai ka ji ibnu hajar ya ce qurtubi ya ce to kashi casa'in da tara na maganganun ibnu hajar da zai ce qurtubi ya ce to yana nufin qurtubi abul abbas ahmad dan umar dan ibrahim wannan qurtubin yake nufi kuma galibin maganganun in ba ma dukansu ba da ibnu hajar yake dangantawa ga abul abbas al-qurtubi daga wannan littafin ne yake ɗaukowa shi kuma ya yi ƙoƙarin abridge wato ya ainihin takaita littafin imamu muslim din ne to da ya takaita shi kuma sai wasu wurare sai suka ƙara mai zama masu wahala ga ɗalibai har da wasu malamai ba shine sai suka neme shi da yayi sharhi da ya tashi sharhin shine sai sanya wa sharhin suna al-mufhim lima ashkala min talkhisi sahihi muslim ko kitabi muslim wato mai fahimtarwa game da abin da ya rikice na talkhisin sahihu muslim kun ce littafin yayi yawa an takaita kuma kun ce ku yi rikice sai ce to ga wanda zai fahimtar da ku na fata an gane wannan littafin mujalladi takwas ne juz'i goma sha shida na fata an gane malamin qurtubi qurtubi mai tafsiri mai aljami'u li ahkamil bayan to malamin shi ne rubuta wannan na fata an gane to wannan kamar yadda ɗalibin nashi yake al-imam al-qurtubi mai tafsiri yana da akida ta ash'ariyanci shi ma malamin haka shi yasa kaga mas'alar da muke karatu a cikin bukhari a yanzu wadda muka ɗaɗɗako daga fatuhul bari ibn hajar ya ɗiɗɗibo maganganu daga gare su galibi dangane da hadisin cewa allah na sauka a ƙarshen dare ya ta kawo ta'awilance ta'awilancen su to malamin yana da aƙida ta ash'ariyanci shi ma da ta'awilin ayoyin sifat da makamantan haka sannan kuma da yake ba malike ne so da dama wani lokacin malikancin yakan ɗibe shi har ya koma yana raddin abin da imam muslim ke kokarin tabbatarwa amma tare da haka littafi ne mai ɗimbin albarka da alheri kuma insha Allahu ta'ala za mu ainihin ci gaba da cin albarka da kuma alherin kamar yadda magabatan mu suka ce amma abin duk da muka san kuskure ne ba za mu karantar da jama'a ba sai dai in ya zama dole karatu ya kai ta kai to za mu bayyana jama'a cewa amma kaza da ya faɗi ba daidai ba ne ina fata an gane insha Allah ta'ala daga cikin malamai na kurkusan nan a zamanin nan da suka ainihin yi wa muslim muktasar akwai ainihin wato wani malami wanda mu'asiri ne wato cikin malaman da ke rayuwa a wannan zamani mai suna Khalid Abdurrahman al-Ak Khalid Abdurrahman al-Ak ya muktasaru sahih muslim ya ɗiɗɗibo sharhohin al'imamin nawawi a tattakaice ya rinka sawa wannan yana daga cikin ainihin wato littattafan da suka yi ƙoƙarin su takaita aikin ainihin al'imamin muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki da waɗannan littattafan insha allah ta'ala za mu amfana da su kuma za mu ci moriyarsu har wa yau dangane da littattafai waɗanda aka rubuta waɗanda suka ainihin shafi littafin imamu muslim littattafai na ilmomi daga ciki suna nan da yawa kamar yadda ainihin na fara faɗi sun kuma karkasu fanni-fanni kaga dai in ka koma ta ɓangaren tarihin shi kanshi musulun da kuma bayyana tsarin shi in ba ku manta ba tun farko na gabatar muku da wannan littafin al-imamu muslim ibn al-hajjaj manhajuhu fi sahih wa asaruhu fi ilmin hadith wannan littafin yana da matukar amfani ga duk wanda yake karatu ko karanta ko ɗalibin ilimi ma ya ainihin mallake shi don ya karanta shi ya kawo cikakken tarihin imam muslim kamar yadda muka bayyana mafi yawancin abin da muka karanto daga littafi ya kuma kawo bayani dangane da tarihin littafin da kuma ainihin tsarin littafin da kuma galibin duk wasu maganganu da za a faɗi ko a yi tambaya dangane da littafin imam muslim duk ansoshinsu suna nan a cikin wannan sa'annan sai kuma wasu littattafai waɗanda su kuma sun rinka ƙoƙarin bayyana tafarkin imam muslim ne da kuma bayyana kuskuren wasu waɗanda suka kuskura fahimtar imamu muslim daga ciki na gabatar muku da littafin ainihin wato Profesa rabi ibn hadi umar al-madkhali allah ya ƙara mishi lafiya mai suna littafin manhajul imami muslim fi tartibi kitabihi sahih wa dahbi shubahatin haulaha wani matashi ne ya yi tafis ɗin shi akan littafin imamu muslim to sai ya rinka faɗin wasu maganganu waɗanda kuskure ne a kan littafin shine shi wannan profesa ne na hadisi sai ya zauna ya raddi a kai ya gyaggyara ya nuna cewa ba haka abin yake ba to littafin yana da fa'idoji kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya taimaka har yau daga cikin tafai waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci waɗanda aka rubuta na ilimi waɗanda sun shafi ainihin wato wannan littafi na al'imamu muslim wato littattafai da malamai suka zauna suka rubuta dangane da fassara wasu abubuwa waɗanda ta iya yiwa su ɗaure maka kai a cikin ainihin littafin imamu muslim musamman kalmomin larabci ko makamantan haka al'imamu ibn hisham al'ansari wanda kuka sani a ɓangaren nahawu da sarf mai sharhohin ainihin alfiya da makamantansu wace da wance da wance da wance ya rubuta littafi ya sanya mishi al-mufsah al-mufhim wal-mudah wal-mulhim li ma'ani sahihi muslim wato mai fasahantarwa littafin da zai fito ƙarara ya nuna maka fasaha ya fahimtar da kai ya maka sharhi kuma ya kimsa maka babban aiki kenan har ya kimsa maka wato kamar ya ɗauki magana ya saka maka ita a zuci ga ma'anonin sahihu muslim abu abdullahi muhammad dan yahaya dan hisham al-ansari shi ya ainihin rubuta wannan littafi wani malami mai suna a sheikh walid ahmad hussein shine ya zauna ya ta hakikin wannan littafi a halin farko ba a taɓa buga shi ba tun da malamin ya rubuta shi ya rasu fiye da shekaru ainihin wato gashi wajen 800 da so gabata wannan shine bugun shi na farko wannan littafi ne da aka rubuta domin ka karanta wata kalma a larabce ta rikita ka ko a nahawance wato kamar nahau da sarf da wasu abubuwa da suka shafi balaga na kalmomi da wasu jimloli da ke cikin littafin muslim abinda al'imamu ibn hisham al'ansari ya yi ƙoƙarin fahimtar da kai kenan ina fata an gane sa'annan sai kuma wasu hadisai har wa yau da wasu sunaye har wa yau da ke cikin sahihu muslim da sunayen wasu garuruka ko wasu wurare ko wasu al'amura na shekaru na tarihi da suka faru waɗanda imam muslim ya kawo a cikin littafin waɗanda mai yiwuwa ka karanta za su ɗaure maka kai sai aka samu wannan babban malami sib ibn al-ajami ya rubuta tanbihul mu'lim bi mubahamati sahihi muslim ina fata an gane wannan littafin abubuwan da suke kurame a cikin sahihu muslim kamar a cikin hadisi sai a ce maka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isa wuri kaza na zulhulaifa sai wata mata ta miƙo mishi kaza sai ce ko ka san wannan matar kaga amsa ita ce a'a tunda ai a hadisin da aka ce wata mata sai ce maka wance ce mun samu wannan ne a cikin wannan hadisin da wani ya rawaito karara ya faɗi sunanta shi kuma ka ji fa'idar wannan littafin ina fata an gane to sa'an nan wasu suka zo kuma suna zargin littafin sahihu muslim cewa suna ganin akwai wasu abubuwa waɗanda suka faɗi a ciki ko kalmomi ko harufa ko hadisai ko makamantan haka ko sunayen wasu malamai da ke ciki ga kaza ga kaza ga kaza wato suke ƙoƙarin su nuna cewa akwai na ƙasa akwai wasu abubuwa dai da aka rage a cikin sahihu muslim wato littafin kamar yana da ɗan abubuwa babban malami ibnu salah mai littafin ma'rifatu ulumul hadis ko ulumul hadis ulumul hadis da aka fi sani da muqaddima ta ibnu salah ya rubuta littafin siyanatu sahihi muslim min al ikhlal tsare sahihu muslim da kiyaye shi daga cewa akwai wani abu wasu abubuwa da suka zube wal ghalab ko kuma akwai abubuwa waɗanda suke na shirme ne a ciki wa himayatuhu da kuma kiyaye shi min al daga cewa wani ya taba cire wani abu a ciki wa saqab ko kuma wani abu ya taba faduwa da kuskure abin da yake so ya karantar da kai a cikin wannan littafin shine sahihu muslim a yadda yake a hannun musulmi a yanzu har kuma a wancan zamani nashi har kuma lokacin da imam muslim ya rubuta shi cikakken littafi ne babu abin da wani ya rage da ganganci ko da kuskure babu abin da wani ya je kwafo shi wanda yake ya mai da littafin na ƙasashe littafin a yadda ka gan shi haka mai littafin ya rubuta shi ina fata an gane wato babu wasu abubuwa waɗanda aka ciccire a cikin littafin kana buƙatar ka karanta wannan littafi don za ka ƙaru domin abubuwan da suka shigo na fa'idoji sun ƙaru akan abubuwan ma da su kaɗai ya ce zai ainihin rubuta sannan a cikin sahihu muslim akwai ainihin wato wasu hadisai waɗanda suke waɗannan hadisai mauƙufai ne wato ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba na fata an gane daga sahabi ne wani ko daga wancan sahabiya misali inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asar lobo man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wannan hadisin a zahirin ka dube sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi shi gaskiya ne manzon Allah ya faɗi bangaren shi na farko amma bangare na biyu fa magana Abu Huraira ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asar lobo wannan shine marfu'i ita ce magana annabi sallallahu alaihi wa sallam amma abin da ya karu akan haka fa man istata minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wannan kuma yana daga cikin maganganun Abu Huraira to akwai wasu hadisan ma waɗanda a zahiri za ga an ce annabi ne yace amma gaskiyar lamari ba hadisai ne marfu'ai ba mawqufai ne waɗanda ainihin wato sahabbai ne suka faɗe su wato fatoyi ne na sahabbai dan haka aka samu babban malami الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني من لتاف بلوغ المرام يربط الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف gano hadisan da suke a cikin sahihu muslim mawqufai ne wannan littafin za mu amfana da shi kwarai da gaske domin akwai hadisai da dama in muka zo sai ka ji tiryan tunziyan an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai mu ce amma saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza wannan hadisin ba marfu'i bane mawqufi ne sai mun gama fahimtar da kai sai mu ce maka ka koma ka duba littafin al-wuqufu ala ma fi sahih muslim min al-mawquf to wannan littafin muke nufi ina fata an gane har yau akwai wasu hadisan a cikin sahih muslim waɗanda ba hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama marfu'ai ba ba kuma mawqufai bane ma wato ba fatoyin sahabbai bane hasali fatoyi ne na wasu tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina ko kuma malaman imamu muslim din ko kuma wasu maganganun ma na shi kanshi imamu muslim ne amma da kuskure sai aka ɗauke su ana danganta su ga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a nan za ka ga fa'idar wannan littafi da ke hannuna na ainihin wato al'imamu ainihin wato rashiduddin abul hussein yahaya ibn ali ibn abdullah ibn mufarrij al-qurashi annabulisi al-misri wannan littafin sunan shi a hurarul fawa'id al-majmu'a fi bayani ma waqa'a fi sahihi muslim min al-ahadith al-maqtu'a wato tattaro fa'idoji waɗanda suke za su amfanar da kai game da gano hadisan da a cikin sahihu muslim suke amma ba na annabi bane ba na sahabbai bane fatoyi ne na tabi'ai da makamantansu wannan littafin zai taimaka mana don wata rana muna cikin karatun za ka ji mun ce maka kaga wannan hadisin eh gaskiyar lamari ba marfu'i ba ne amma gashi a zahiri za ka ga imam muslim ya ruwaito shi marfu'i ne sai mu ce a malamai sun tabbatar da cewa wannan hadisin maqtu'i ne sai mu ce ka duba ainihin littafin nablusi al-misri to wannan littafin muke nufi Allah madaukakin sarki ya taimaka to waɗannan misali ne na ɗauko in yi mana dangane da littafan ilimi waɗanda aka rubuta akan ainihin wato wannan littafi na al'imamu muslimu ɗan hajjaj Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato gafarta mishi ta wani ɓangaren kuma akwai littattafai waɗanda su kuma an rubuta su ne don su yi tarihin mazajen imamu muslim to su waɗannan littattafan sun kasu nau'i biyu jama'a akwai waɗanda an rubuta su ne zalla don tarihin mazajen imam muslim suna da yawa amma na yi kokari ne mana ɗauki ɗaiɗai ne kawai na ɗaɗɗauko mana don buga mana misali ga littafin ainihin malam asbahani al'imamu abubakar ahmad ibn ali wannan malami tun karni na hudu zuwa na uku karni na hudu zuwa na biyar ya rayu ya daɗe a duniya kwarai da gaske don an haife shi hijira na da shekara 347 ya rasu ainihin hijira na da shekara 428 wannan malamin ya yi littafi ainihin mujalladai biyu ya sanya mishi rijalu sahihu muslim mutanen da zaka ga ana cewa haddasana qutayba haddasana ya ibn ya'ya haddasana fulan a cikin sahihu muslim gaba ɗaya wannan malamin ya tattara su ainihin tarihin su su din suwaye su yaya nagartar su yaya halayen su a wurin wa suka karatu da makamantan haka duk ya tattara a cikin ainihin wannan littafi nashi to sannan sai wasu malamai kuma da suka ɗauki wani salo shine shi imamu muslim sai aka ware malaman shi sai aka hada da malaman da imamul bukhari shi ma ya ruwaito hadisai a wurinsu aka rubuta littattafai akan haka kuma wato tarihin malaman da bukhari da muslim suka ruwaita hadisai a wurinsu amma a nan ina son ka kiyaye ba malaman su kaɗai da suka yi karatu a gabansu ba har da malaman malaman su da malaman malaman malaman su har zuwa kan sahabban ma'ana dukkan wani da zaka ji an ce haddasa ni wani ko haddasa ni wance ko makamantan haka waɗannan mutanen to akwai tarihinsu kaga dangane da waɗanda suka yi tarihin malaman da ke cikin bukhari da muslim akwai littafin al-mu'lim bi shiyukhi al-bukhari wa muslim wannan yana tarihin malaman bukhari da muslim ne kadai malaman bukhari da muslim ba rijalul bukhari wa muslim ba kuma malaman da bukhari da muslim kadai suka yi karatu a hannunsu banda mazajen zalla wannan malamin shi kuma sunan shi ainihin الحافظ الإمام أبي بكر محمد ابن إسماعيل ابن خلفون wanda ya rasu hijira na da ɗari shida da talatin da shida littafin ƙwaya ɗaya ne kamar yadda ka gani ainihin wato yana ɗauke da tarihin malaman bukhari da muslim sai kuma har wa yau wannan ainihin wato littafi shi kuwa yana ɗauke ne dangane da tarihin malaman da al'imamin bukhari da muslim suka ainihin kaɗaitu wajen tattaro hadisansu wannan malamin nawa dai shine ya rubuta wannan littafin malam Muhammad ibn Ali ibn Adam mai suna Qurratul Ayn fi talkhis tarajim rijal sahihain wannan littafin a yanzu haka ina karantar da yan ajin Abubakar Siddiq da ke ainihin nan darul hadisi insha Allah ta'ala littafin da yawa za su ga yadda yake za a yi kokarin aikowa domin ɗalibai wanda duk yake bukata ya samu ainihin ya siya ya mallaka insha Allah dan littafin an samu lokacin da yayi karanci kwarai da gaske amma an buga shi da yawa kamar da yake gaya mini jiya din wannan littafin yana tarihin malaman da ke cikin littafin bukhari da muslim ne amma a takaice ina fata an gane to sa'an nan kuma har wa yau sai wani malami da ya rubuta al-mughni fi ma'rifati rijali sahihaini al-bukhari wa muslim safwatu abdul fattah mahmud shi kuma yana bayani dangane da littafin da zai gamsar da kai ne wadatar da kai game da ainihin wato sanin waɗannan mazaje da ke cikin littafin bukhari da ainihin muslim sa'annan malamai kuma sun koma suna rubutu dangane da sunayen mazajen hadisi wanda ya tattaro bukhari da muslim da sauran malamai daga ciki akwai ainihin wato durratul hijal fi murrati asma'ir rijal wannan ainihin wato malami al-miknasi wanda ya rasu hijira na da shekara 1025 kaga daga baya bayan nan kenan bai wuce ainihin kamar shekara 400 da wani abu da rasuwa ba na ce daga baya bayan an gwada shi da waɗancan ba haka ba shekara 400 ai ba wasa ba ce ina fata an gane al'alamatul miknasi shi rubuta wannan sa'an nan sai kuma ainihin babban malami da ya rubuta littafin tahzibul kamal fi asma'ir rijal na al-hafiz abul hajjaj yusuf al-mizzi wannan littafi yana daga cikin tafan da suka fi kowanne girma da tattarowa a fagen tattara littattafan wato tarihin mazajen hadisi amma mazajen hadisan littattafai guda shida su ne bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibn maja ina fata an gane to dukkan mutanen da zaka ji sunansa a cikin sahihu muslim har da shi kanshi muslim din kaf akwai tarihinsa a cikin wannan littafin littafin mujalladi 35 ne zuwa da bakwai ina fata an gane shi ma fa amma asali rairayewa ce daga littafin al-imamu Abdulghani ibn Abdulwahid al-Maqdisi Allah ya gafarta mishi shi ko wanda yake littafin har yanzu ma ba a buga shi ba amma ana ganin an buga shi zai kai wajen mujalladi 60 ina fata an gane nan malamai suka biyo baya wajen aiki akan wannan littafi al-Imam Zahabi yayi Ibn Hajar yayi gashi daga cikin littattafan da suka biyo baya tahzibut tahzib wannan na Ibn Hajar mujalladi 8 juz'i 16 sannan kuma ibn hajar ya sake yin taqribut tahzib duk waɗannan baki ɗaya mazajen duk da kake neman tarihin su ko mai tsawo ko a takaice sai ka samu ɗaya daga cikin waɗannan littafai da gwargwadon yadda bukata ta kama idan kana bukata ka sha tarihi mai tsawo ne dangane da wane ne kutaibatu dan sa'id a matsayin shi na malamin imamu muslim wane ne yahaya ibnu yahaya at-tamimi malamin imamu muslim wane ne ishaqa dan rawiya malamin imam muslim wane ne muhammad ibnu isma'il al-bukhari malamin imam muslim duk akwai a cikin waɗannan littafai na fata an gane wannan na daga ainihin wato cikin hidindimun da aka yi wa littafin imam muslim dan hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki daya wasu malamai ko sai suka ɗauko wani salo su salon da suka ɗauko shine ƙoƙarin binciko hadisan da bukhari ya ruwaito da muslim wanda suka dace daga cikin waɗannan malaman akwai malamin da ya littafin aljam'u baina sahihaini al-bukhari wa muslim masharikul anwarin nabawiyya ala sihahil akhbar al-mustafawiyya wannan malamin al'allamatu sarani wato rubaddin abul fadl al-hasan dan muhammad sunan shi ya rasu hijira na da shekara 650 daidai wannan littafin nashi kamar da kake gani guda ɗaya ne ya yi ƙoƙarin tattaro hadisan da bukhari da muslim suka haɗu akan ruwaito su hakanan ainihin aljam'u baina sahihaini wanda malam muhammad ibn futuh ibn futuh al-humaidi al-humaidi ba malamin bukhari ba dan kakka ruɗe ka ce ya malamin bukhari kuma ya da duniya ya zo ya kaza kaza a wannan muhammad ibn futuh al-humaidi shi ya rasu hijira na da 488 shi ma ya yi aljam'u bainas sahihaini al-bukhari wa muslim wato hadisan da zaka ce muttafaqun alaihi din nan madadin sai kai da kanka ka tafi bukharin ka tafi muslim to da ka bude wannan littafi kawai duk hadisin da ka dauko to in ka je naka littafin sai ka ce muttafaqun alaihi shi ne nesa ta zo kusa kenan an sauƙaƙe maka ina fata an gane sannan har wa yau sai littafin aljam'u bainas sahihaini wancan aljam'u bayna sahihaini na ainihin humaidi mujalladi biyu ne ga kuma wani shi ma aljam'u bayna sahihaini ma'a hadfi sanadi wal mukarrar min al bayn للعلامة أبي حفص عمر ابن بدر الموصلي شي كما يرسو هجرانا دا دريشي دا أشرين دا بيو وانا لتافي شي كما مجلدي أينهن هدني شي ما ينا قوقرين هدا مكا حديثا دا سكا زمان متفق عليه tsakanin bukhari da muslim sai kuma wannan wanda ya shi ma mujalladi hudu ne aljam'u bainas sahihaini na al'allamatul ishbili al-hafiz abi muhammad al-imam abdul haq ibnu abdurrahman al-ishbili mutumin ƙasar andalus ne wato islamic spain ya rasu hijira na da ɗari biyar da tamanin da biyu allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi to sa'an nan sai kuma wani salo harwai wanda malamai suka sake ɗauka dangane da ƙoƙarin haɗa hadisan malamai guda bakwai su ne al'imamu ahmad da bukhari da muslim ɗin da abu dauda da nasa'i da tirmizi da ibn maja malamai guda bakwai littafin da daga baya bayan na aka samu wani babban malami mai suna a sheikh ibrahim ibn abdullahi al-hazimi ya rubuta ya sanya mishi al-mut'a fi bayanin ahadith allati ittafaqa alaiha sab'a hadisan da malamai bakwai sun haɗu a kan ruwaito su kaga hadda muslim ɗin don haka wannan ma hidima ce ga littafin sahihu muslim amma tattare da sauran littattafai ainihin guda shida sai kuma wani shi kuma ya bi wannan salam amma shi kuma ya haɗa littattafai ne guda shida wato ainihin hadisan da littattafan da suka haɗu akan ruwaito hadisi guda ɗaya su shida su ne bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibn maja wannan littafin ya sanya malamin ya sanya mishi suna sahihul huffaz mimma ittafaqa alaihi al-a'immatu sitta ma'ana hadisan da malamai guda shida din da muka ambaci to ba a kuskure ba a yi cewa jama'a sitta siha kuskure ne dan haka masu cewa sitta siha su daina babu wasu littattafai sitta siha sai dai kutubu sit ko kuma al-ummahatu sit wato littattafai shida ko kuma ainihin wato manya-manyan littattafai madogara waɗanda suke guda shida ne a wurin malaman musulunci domin bukhari da muslim su ne kaɗai sahihaini to in ka zo ka ce sitta siha to ai abu dauda mai littafin shi da kanshi bai ce littafin shi sahih ba haka nan nasa'i haka tirmidhi haka ibn majah bukhari da muslim su ne suka tabbata da ainihin wannan matsayin sannan sai shahararren littafi da ya shahara ainihin al'umda fil ahkam wato umdatul ahkam wadda al'allamatul maqdis ya rubuta ta na fata an gane wato abdul ghani ibnu abdul wahid al maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wannan malamin yayi kokarin tattara ainihin wato hadisan da bukhari da muslim suka haɗu akai tare da cewa duk a cikin waɗannan ayyukan akwai ainihin wasu wuraren da akan samu wani hadisin gaskiyar lamari bukhari ne kaɗai ya ruwaito ko muslim ko kuma makamantan haka na fata an gane sannan sai shahararren littafi shi ma al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan wanda wannan littafin shi ma malamai ainihin wato malamin da ya rubuta shi ya yi ƙoƙarin haɗa littattafan da bukhari da muslim suka haɗu akan ainihin ruwaito su ne wannan yana daga cikin hidima wadda ainihin ita ma an yi wa bukhari kuma an yi wa muslim baki ɗayansu insha Allah ta'ala ire-iren waɗannan za mu mori amfaninsu za mu ci more su da amfaninsu ta wurare da dama amma kaɗan daga ciki shine idan muna karatun sahihu muslim ɗin nan wani lokaci so da dama insha Allah ta'ala za ka yi tsokacin jin cewa sai ka ji bayan na gama karanta sai ka ji na ce wannan hadisin bukhari ma ya ruwaito shi banda muslim kenan wannan hadisin wane da wane da wane ma sun ruwaito shi banda kaza to waɗannan tafan na daga cikin tafan da za su taimaka mana wajen yin wannan aiki insha Allah tare da kuma aikin da su masu ainihin sharhin za su yi to bayan wannan kuma sai littattafan da su kuma sun ga cewa imamu muslim ya burge su matuƙa saboda wannan burgewar hadisan littattafan kuma sun burge su sai suka yi kokarin yin wani abu wanda yake ɗaliban ilimin hadisi sun ainihin karanta inda za ka ji an ce musafaha mu muqabala mu kaza waɗannan irin ka'idoji na malaman ainihin ilimin hadisi shine sai in ɗauki hadisin da misali bukhari ya rawaito shi sai in cire wa hadisin isnadi ni sai in je in ruwaito wannan hadisin da nawa isnadin sai mu haɗu can a sama da malamin bukhari ko malamin malamin bukhari ina fata an gane to wannan irin aikin shi kuma ana kiran shi al-mustakhraj to sai a ce al-mustakhraj ala sahihil bukhari to in aka ce al-mustakhraj ala sahihil bukhari wato na zo na cire dukkan isnadodin da ke cikin bukhari na je na ruwaito nawa isnadodin amma kuma waɗannan hadisan ne na bukhari sai zama hadisan ɗaya ne amma wasu hanyoyin ne na samu waɗanda daga ƙarshe za a iya haɗuwa da bukharin a wani wuri to shine zaka ji musafaha shine zaka ji badal shine zaka ji kaza da kaza da kaza ga karanta littafin nukhbatul fikar da kuma sharhin ta duk za ga bayanin haka to akwai wani babban malami mai suna Abu Awana zaka jin kana karatun bulugul maram zaka je yana cewa akhrajahu Abu Awana ko rawahu Abu Awana to yau ga littafin Abu Awana ka gani musnadu Abi Awana gashi mujalladi hudu wannan littafin asalin sunan shi al-musnad sahih al-mukharraj ala sahih muslim wato hadisan duk da ke cikin sahih muslim su ya biya cire ya cire wa isnadi sai ya ɗibo nashi isnadodin sai ya sa shine sai ya zama wannan littafin al-mustakhraj ne ala sahih muslim ma'ana hadisan muslim ya sake fitarwa da wasu isnadan wato kenan dan ka gane eh ashe ba ma musulun ne kadai ya ruwaito su ba an samu wani ma ya ji ya ruwaito su ina fata an gane waɗannan ayyuka ne waɗanda ainihin wato malamai suka yi daga cikin hidimar da aka yi wa littafin imamu musulun akwai ƙoƙarin bayyana ƙa'idoji da kuma irin manufofi da dalilan da suka sa musulun ya rubuta ainihin wato littafin shi waɗannan irin littafan suna da yawa amma na zo mana da littafin ainihin al'imam abu abdullah muhammad ɗan ishaqa wanda aka fi sani da ibnu manda wanda ya rasu hijira na da shekara 390 da ainihin wato biyar fiye da shekara 1000 da ta gabata ya sanya wa littafin nashi shurutul a'imma risalatin fi bayani fadl al-akhbar wa sharh mazahib ahli al-athar wa haqiqatu sunan wa tashihin riwayat wato ka'idojin menene ka'idojin bukhari menene ka'idojin muslim menene ka'idojin abu dauda da nasa'i da tirmidhi to a cikin wannan littafin ka karanta shi zai taimaka maka wajen ka iya gane ka'idojin da imamu muslim ya biyo wajen rubuta wannan littafin tare da cewa shi muslim ya yi kiɗan shi ya yi rawar shi da kanshi ma'ana a cikin muƙaddimar shi wadda in Allah ya so za a zo a fara karatunta ba da jimawa ba za ka ji inda muslim da kanshi ya faɗi nema ya kai shi rubuta littafin wani ne ya neme shi da ya rubuta littafin shi wannan din kuma ya kawo irin yadda yake fatan littafin ya kasance shine muslim yake nuna mishi to wannan fajan aiki ne domin ka ɓaro wata magana ne wadda take mai matuƙar girma kwarai da gaske to shine anan ya jajirce ya yi bayanin ƙa'idojin ruwaito hadisi a jimillance da kuma irin hadisan da zai tara a cikin wannan littafin to waɗanne irin salo ya ɗaukan musu wajen tara su da kuma ainihin ruwaito su to bayan nan sai magana wadda take ita ce ta ƙarshe insha Allahu ta'ala kafin asalin magana da nace za mu bude mu karanta ita ce an rubuta waɗansu littattafai su kuma domin a ƙalubalanci imamu muslim akan ainihin wato wani aiki nashi ko kuma wasu abubuwa makamantan haka daga ciki ire-iren waɗannan littattafai akwai littafin da na gabatar mana a jiya duk da yake shi a fakaice ba yana muƙabalantar imamu muslim bane ko ƙalubalantar muslim sai dai yana ƙoƙarin bayyana hadisan da imamu muslim ya kafa hujja da su dangane da wata ƙa'ida tashi shin waɗannan hadisan sun cancanta a kafa hujja da su ta wajen ma'ana ko da ike sun cancanta ta wajen inganci to ta wajen ma'ana fa babban malami malam abdulrahman dan yahaya al-muallimi mutumin ƙasar yaman ya rubuta littafi ya sanya mishi al-ahadithu allati istashhada biha muslim rahimahullahu ta'ala fi bahth al-khilaf fi ishtirat al-ilmi bil liqa wannan littafin mun gabatar da shi a jiya kamar yadda a shekaran jiya ma mun dan yi magana ainihin a kan shi kuma yana daga cikin littattafan da zaka ji malam Muhammad Ali Adam ya jinjina musu wajen hidima dangane da bayyana wasu manufofi na Imam Muslim a cikin wannan littafin Allah madaukakin sarki ya taimaka malamin da ya fi kowa bayyana da kuma fitowa karara wajen ya mukabalanci Imam Muslim kaf shine al-Imam Ad-Darqutni shi al'imamu dara kotuni ya rubuta littafi ne sukutun da guda ya sa mishi al'ilzamat wata tabbo wato lazimtawa da kuma bin diddiki abin da yake nufi da lazimtawa shine kai bukhari kai kace za ka tara hadisai masu kaza masu kaza masu kaza a'a bukhari tukuna eh me yasa to ga wannan hadisin ya cika waɗannan sharuɗa me yasa baka kawo shi ba shine ilzamat abin da bahaushe yake cewa to za ka yi min dole ne to shine dara kuɗi ne ke bukari eh ai kai kace kaza ba kai kace kaza ba to yi kaza shine ilzamat to irin haka din bukari ai irin haka din dara kuɗi ne yayi wa muslim kai muslim kai kace hadisi in ya cika sharaɗi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza za ka kawo dan me baka kawo wannan hadisin ba kun ji abu na farko shine ilzamat tatabbu bin diddiki amma ba bita da kulli ba domin ba a yi wa dara kutuni mummunar fahimta da mummunar fassara ya rinka bin hadisan bukhari da musulun ɗaya bayan ɗaya duk inda ya wata kulla ko wata matsala sai kaya sai fito da ita karara ce don me ba a sa kaya ta ba ku kuka ce kaza ba a fito da ita mana shine ta tabbo waɗannan hadisan da ya rinka bibiya a cikin bukhari da muslim ibn hajarin ya tattara su kaf musamman na ɓangaren bukhari ya ba da ansa su a cikin ainihin muqaddima shi ta fathul bari mai suna hadis sari na haka ka samu muqaddimar fathul bari mai suna hadis sari ibn hajar diya a amsa waɗannan ainihin maganganu ɗin insha Allah ta'ala sannan a cikin karatuttuka da muke da 'yan ajin abubakar siddiq a cikin littafin ikhtisar ulumin hadith tare da sharhin alba'isul hafiz mun tattauna waɗannan matsaloli muna nuna inda malamai suka bayyana wasu kurakurai waɗanda shi wannan malami dara kutun yayi musamman malam muqbil abu abdurrahman Allah madaukakin sarki gafarta mishi babban malamin hadisi ne a ƙasar yaman ya ainihin ta haƙiƙin wani littafi a inda ya ta bayyana cewa so da dama wani lokacin dara kutsuni yana kuskura fahimtar mai bukhari da muslim suke nufi wajen kaza sai kuma ya hau raddi a kai ko kuma ya hau cewa to ai sai su yi kaza ina fata an gane misali ɗan kasuwa ne sai ce duk abin da kake da shi ka kawo za mu siya sai ka je ka kawo mishi tsofaffin robobi sai ce me haɗan da robobi daga ce kai ka ce duk abin da ce ya ina maka magana kayan sana'a ta ce ni da nake magana omo da sabulu ka je kawo min robobi kaga ashe lokacin da yake cewa duk dinnan abin da yake nufi a cikin harkar kasuwancin shi don haka kullu din a nan ba kullu kulliya ba ce ba kullu kuciya ba ce ina fata an gane sa'annan sai al-imam al-hakim abu abdullahi wanda kamar yadda muka yawaita faɗe jiya cewa shi almajirin mahaifin shi ne mahaifin shi kuma almajirin imamu muslim ne shi ma ya rubuta littafi ya sanya wa littafin al-mustadrak ala sahihaini tare da cewa zahabi shi ma ya yi mishi biyayya ya biyo bayan shi ya ce mustadrakul mustadrak in dai istidraki ne to kai ma an yi maka to al-imam al-hakim ya rubuta wannan littafi da nufin ya ainihin lazimta bukhari da muslim wasu abubuwa to sai dai wasu abubuwan shi ma kuma hakim hakikanin al'amari ba a fahimci menene yake nufi ba amma dai daga cikin abubuwan da ya nufa shine wasu hadisai ne waɗanda ya cancanta a ce bukhari da muslim ya sun fitar da su ba su ainihin fitar da su ba to shi yasa wani lokacin zaka ji ainihin yana cewa ainihin wato lam yukharrijahu wannan hadisin bukhari da muslim ba su fitar da shi ba ko kuma lam yukharrijahu muslim ko kuma kaji ya ce hadha hadisin sahihun ala shartis shaykhaini وهذا حديث حسن صحيح على شرط البخاري وعلى شرط مسلم yana yawaita faɗin ala sharti muslim na fata an gane amma sai ce walam yukharriju wannan hadisin ya cika ka'idojin muslim amma bai fitar da shi ba a fakaice abin da yake cewa to da sai ya fitar da shi amma malam muqbil a cikin wani littafi na shi da ya rubuta ya ce so da dama hakim yana nufin cewa yana so ya bayyana maka kaga wannan hadisin ma ya cika ƙa'idojin imamu muslim ko da muslim bai fitar da shi ba amma dai kasancewa yadda aka inganta hadisan muslim to a inganta wannan ma yadda ake aiki da hadisan muslim to a yi wannan ma don duk darajar su ɗaya malam da ya fitar da wannan fa'ida badi ya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi daga cikin malamai da suka rubuce-rubuce dai har wa yau dangane da abin da ya shafi ƙalubale da imamu muslim har da bukhari akwai wani malami mai suna ainihin abu sufyan mustapha bahur wanda ya rubuta al-ahadithul muntaqada fi sahihaini hadisan da aka ci gyaran su a cikin bukhari da muslim ko kuma aka ce ba su inganta ba ko aka yi maganganu akai waɗannan irin hadisan yana ɗibo su ya kawo a cikin wannan littafi nashi mujalladi biyu ne kamar yadda ka gani wani lokacin su da dama yakan tabbatar da cewa a'a wani da ya ci kwalan waɗannan hadisan kamar dara kutsuri da makamantansu ya ce basu inganta ba to gaskiya sun inganta wani lokacin kuma sai ka ya ce gaskiya dara kutsuri ne yake da gaskiya har ya ɗibo maganganun da ibn hajar ya yi domin ya kara bukari ya ainihin tabbatar da cewa a'a san ba haka suke ba kaga wannan yana daga cikin hidima da aka yi wa wannan littafi na sahihu muslim wani wurin zai zama kariya gare shi wani wurin kuma zai zama gaskiya mas'alar kamar yadda ibnu taymiya yake faɗi waɗanda suka yi jayayya da bukhari akan hadisan da ya ruwaito ibnu taymiya ya ce galibi bukhari ya yi nasara a kansu amma da yawancin waɗanda suka ja da muslim akan hadisan da ya ruwaito to da yawanci sun yi nasara ainihin akan muslim ibnu taymiya ya faɗi wannan magana a cikin ka'idatun jalila fi tawassuli wal wasila a inda ya kawo hadisin da ya bayyana ranakun da Allah madaukakin sarki ya halicci ƙasa da sama da duwatsu da kaza da kaza da kaza da kaza wannan hadisin sahihi ne ko ba sahihi ba gashi yana cikin sahihu muslim da yawancin ainihin wato malamai sun rinka nuna cewa wannan hadisin ba sahihi ba ne amma wannan hadisin gaskiyar lamari sahihi ne malam nasiruddin al-albani ma a cikin littafin silsilatu a hadisin sahiha sai da ya tsaya ya dogon sharhi a kai don haka malam rabiu abdul hadi al-madkhali ya tsaya ya tabbatar da wannan magana in ka karanta ka'idatun jalila tare da tahqiqin ko kuma takhrijin malam ainihin rabi' zaka ga haka insha Allah akwai waɗansu hadisai a cikin sahihu muslim waɗanda zaka ga mutanen da yake ya tabbata mudallisai ne waɗanda ba a ruwaya hadisai a wurinsu in har sun ce an musamman kuma an ana in ta zama ta zo daga wane ne wane ya ruwaito daga gare su kuma suna nan zankama a cikin sahih muslim al-imam zahabi so da dama ya rinka ishara akan waɗannan hadisai a cikin littafin shi mai suna mizanul itidal shi ne sai aka samu wani malami ya zauna shi musamman mai suna awad husain al-khalaf yi wannan aikin tattaro waɗannan hadisai ya sa musu riwayatul mudallisi na fi sahihi muslim jam'uha takhrijuha al-kalamu alaiha ya tattaro ya bayyana su kuma ya yi magana ainihin a kansu kaga wannan littafi yana da ainihin fa'ida domin gaskiyar lamari za mu zo kan wasu hadisai a cikin sahihu muslim za ku ji mun ce gaskiya wannan hadisin duk da a muslim yake to ba ifi ne to kaga wannan magana babban magana ce amma kuma fa wannan baya nuna cewa littafin ya tashi daga matsayin shi na sahihu muslim sai dai kadai yana ƙara tabbatar maka da cewa martabar sahihancin littafin ba ta kai martabar sahihancin littafin bukhari ba na fata an gane allah madaukakin sarki ya taimaka ƙarshen tuka-tuka tik bayan waɗannan matsaloli duk da muka tattaune su jama'a wani malamin kuwa sai ya tattaro wasu hadisai da ke cikin bukhari da muslim waɗanda suka zo suna wasu jama'a suka zo suna shakka a kansu musamman 'yan boko da makamantansu za ka zo ka samu kama a nan ainihin ƙasar ana samun ire-iren waɗannan akwai wani profesa ne a ainihin wato abin nan famasi ya zo yana musun hadisin abubakar ta wanda ainihin farisawa suka ɗauki 'yar kisra suka ɗora a kan mulki sai tafiya ta tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za su taɓa cin nasara ba tun da suka ɗora mace take jagorancinsu wannan hadisi sahihi ne wannan profesa ne a famasi amma sai zo na sukar wannan hadisi cewa bai inganta ba to shi ire-iren waɗannan maganganu da 'yan boko da 'yan siyasa da makamantansu wasu kuma masu takalidanci da mazhaba ne ke yi akan hadisi dan ya zo cikin sahihul bukhari ko sahihu muslim misali malam bakar mahmudu gumuma a matsayin shi na babban malami allah ya gafarta mishi ya rinka yin maganganu akan wasu hadisai waɗanda ke cikin bukhari yana nuna gaskiya bai gamsu da ingancinsu ba kamar hadisin cewa an yi wa annabi sihiri wannan hadisi babu shakka bukhari ya ruwaito shi kuma hadisi ne sahihin hadisi amma malam da ya zo sai ya ce kai yana shakkar kasantuwa wannan hadisi ya inganta domin ta ya za a ce a yi wa mutum irin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama asiri kuma ainihin asiri ya kama shi bayan ga Allah yana cewa wallahu ya asmuka minan nas waɗannan amsoshi ne waɗanda in Allah so in mun zo kan irin waɗannan hadisai duk za mu bayar da su wannan shakka ko zato da ainihin malam yi akan wannan hadisi kuskure ce hadisin ingantaccen hadisi na fata an gane hakanan malam ya ce akwai wani hadisi na nan cikin sahihul bukhari da ya zo kan shi hadisin ya bayyana cewa wani sahabi bayan da ya musulunta sai ya ainihin ji ayoyi da suke ba da tarihin yahudawa an taɓa shafe wasu daga cikinsu sun zama birai wasu kuma sun zama ainihin aladai to shine har sai wani sahabi ya ce to lallai ko wata rana lokacin bai musulunta ba yana daji sai ya ainihin ga wasu birai sun kamo wata biranya mace da biri namiji sun ɗaure su suna jifansu irin jifa na rajin sai ya ce to yana ganin da alama waɗannan biran daga cikin ɓurɓushin waɗancan yahuda ne da aka shafe su wato har bayan shafe su sun koma suna ainihin aiki da wasu dokoki kenan domin daga cikin dokokinsu akwai jefe mazinata wannan hadisi babu shakka sahihin hadisi ne ko malaman hadisi ba su shakka shi ba ko kaɗan to ire iren waɗannan hadisai an rinka samun wasu malamai kamar su su malamin Allah ya gafarta musu sun rinka zaton cewa ba ingantattu ba ne shine ainihin aka samu wani malami mai suna hafiz hafiz din ba mukami ba ne suna ne kawai sana'ullahi az-zahidi ya rubuta littafi a hadisu sahihaini bainal dhanni wal yaqin hadisan bukhari da muslim tsakanin zato da tabbas na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mas'alar ƙarshe da ta rage mana ita ce wadda ainihin na alƙauranta mana insha Allahu ta'ala mas'ala dangane da yawan hadisan wannan littafi wannan littafi hadisai dubu nawa ne a ciki sannan babukan da muke gani a cikin wannan littafi shin sun tabbata cewa muslim ne ya ƙulla su ko kuwa waɗannan abubuwan da zan karanto mana insha Allahu ta'ala zan karanto ne daga littafin sheikh muhammad ali ibn adam al-ethiopi din nan da na faɗi qurratu ainil muhtaj fi sharhi muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj Allah maɗaukakin sarki ya ji kan imam muslim shi kuma malam muhammad ali Allah maɗaukakin sarki ya ƙara rayuwar shi albarka ya ƙara mishi tsawon rai wannan ainihin wato mas'ala ya tattauna ta ainihin a daidai inda ya kira da almas'alatu sabi'a shafi na hamsin shafi na hamsin almas'alatu sabi'a ya ce mas'ala ta bakwai fi tarajimil kitab game da babukan da ke cikin wannan littafin duk wanda ya je gida ko kuma a yanzu in ka natsu za ka iya buɗe sahihu muslim sai ka ga babukan da kake gani cikin wannan littafi kamar ka ji ya ce babu targhibu fi qiyam ramadan wa huwa tarawih babun da ke kwadaitarwa game da a tashi da ramadan a yi ibada sai ya ce wannan tashin shi ake kira tarawih ka ji irin waɗannan babuka da kuma babu fadlu bina'il masajidi wal hassi alaiha babin da ke bayani akan falalar gina masallatai da kuma kwadaitarwa akan gina masallatai din da kuma babukan da zaka zo ka samu babu qaulihi yaqulu Allahu li Adam akhrij ba'sa an-nar min kulli ayl alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in da kuma babukan da zaka ga ya ce babun fi zikri sidratil muntaha da kuma babukan da zaka ji ya ce babu bayani itlaq ismil kufri ala man taraka sala to abin tambaya anan waɗannan irin babukan da kuma kutub da kake gani ya ce kitabul iman babu bayanin imani wal islami wal ihsan ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبرؤ ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاب القول في حقه تنبير إتتي waɗannan babukan da a yau muke buɗe bugun sahihu muslim wanda aka buga da inji a yau muke gani rangaɗa ɗauga su a cikin ainihin wato sahihu muslim tambayar ita ce shin muslim ne ya yi su idan kuma shi ya yi su shi ne ya sanya su a cikin littafin ko kuwa a gefe suke wani ne ya ɗauke su ya saka su a cikin littafin ko kuwa shi kutub ya ƙulla amma wani ne ya zo ya yi babukan kuma idan kutub ya ƙulla nashi kitabu kitabu kitabu din a cikin littafin ya sa su ko a gefe na fata an gani a tsofaffin bugu na sahihu muslim daga ciki akwai bugun da ya fi yaduwa a da wanda ke ɗauke da hashiya na malam hayatu dini sindi su kuma galibi ko kuma gaba ɗayan littafin za ka ga cewa babu babi ko ƙwaya ɗaya a ciki sai dai idan ka zo kawai sai ka ga bayan muƙaddimar imamu muslim to shi kenan sai ka fara jin ya fara kwararo maka hadisai yana kwararo hadisai ana cikin hadisan sallah sai ka ji an shiga cikin azumi sai ka ji kaza sai ka ji kaza su kuma babuka na cikin wannan littafin su kuma a hashiya suke wato a gefen dama da hagu ko sama ko ƙasa ko makamantan shin da irin wannan sahihu muslim da muke gani a hannunmu wanda yake cike da babuka a tsake shi da irin wannan da ke cike da babuka a gefen shi wanne ne wanda ya tabbata a bisa abin da imamu muslim ya yi kun ji tambayar jama'a so da in kun fahimci wannan tambayar shine sai ku buɗo a cikin mujalladi na ɗaya shafi na hamsin daidai na wannan littafi mai suna qurratu ainul muhtaj fi sharh muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj nan ne zamu karanta insha Allah ta'ala amma mai yiwa lokaci ba zai bayu zuwa ga ainihin karanta abubuwan da malamin ya tattauna dangane da ainihin wato adadin hadisan da ke cikin littafin ba saboda muhimmancin matsalar ya mu jinkirta ta don matsala ce da ba za ta wuce 'yan mintuna ba insha Allah ta'ala sai an zo karatun gobe insha Allah Allah ya taimaka malam Muhammad Ali Adam ya ce ilam annahu laysa fi sahihi muslim ba'da al-muqaddima illa al-hadith as-sard yace ka sani a cikin sahihu muslim bayan muqaddima din nan ba komai sai kwararo hadisai وما يوجد في نسخه من الأبواب مترجمة abubuwan da ake samu na babuka waɗanda aka ƙulla a ce babin kaza babin kaza babin kaza falaisa min sani'il mu'allif ba aikin muslim bane wa inna ma sana'ahu jama'atun ba'dahu min nusakhi wasu jama'a ne waɗanda suka biyo bayan muslim daga cikin waɗanda ke kwafi littafin suka yi wa wannan littafi waɗannan babuka aushin rahihi ko kuma masu yi musu sharhi wa ahammahum mafi muhimmanci ko jagaba daga cikin yin waɗannan babubuka daga cikin malaman da suka yi sharhi al'imamun nawawi shine al'imamun nawawi wa kanu yad'unaha ala hashiyatihi a da idan sun kulla wannan babin a gefe suke sa babin قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى مالم محمد علي yace wannan maganan malam Ahmad Shakir Allah ya ji kanshi shi ya faɗi yace a duba cikin shafi na farko na littafin Miftahu Kunuz Sunna jama'a kun ji yanzu kun ga wannan magana hatta amsa mana da yawa daga tambayoyin da muka gabata to ga ƙarin bayani sai yake cewa هذا كله بالنسبة للأبواب التفصيلية مالم محمد علي آدم يتي ونن فأنا مغانا بابك نيدك بياني دلا دلا كما باب ذاك جاء أنت باب دك بياني أكن زكاة الدكي أنا بعد دبين وكذاني ko zakafin da kai ana ba da shinkafa kaza kaga wannan a cikin babin akwai bayani dalla dalla irin waɗannan babubukan ne ake magana wa amma asma'ul kutub amma sunayen littattafan da ke cikin sahihu muslim kamar kitabul iman kitabul birni kitabul salati fa innaha min wad'il musannif wannan muslim ne yayi su kun ji an amsa wata tambayan ma dan haka in kaga kitabu kaza to muslim ne amma in kaga babu kaza to malamai ne masu sharhi kuma galibi nawawi ne yayi su ولذلك نجد laha zikran fi kutubil akadamina malam ya ce don haka waɗannan kutub kutub ɗin muke samun littattafan malaman da sukan faɗe su saboda tun da akwai su ko kun fahimta amma littattafan malaman da ba sa ambatar waɗannan babuka kamar waɗanne kamar sharhohin nan guda biyu da na kawo muku sharhin maziri babu waɗannan babubukan kaf da kake ganin imamun nawawi ya kawo haka sharhin alqadi iya domin ai nawawi sai daga bayan su ne ya kakawo to haka littafan malaman da zaka ga babu ire-iren waɗannan babubukan waɗanda nawawi ya kulla Allahumma sai in an samu shi maziri ko kuma shi alqadi iya shi ma ya kulla nashi amma irin waɗannan na nawawi waɗanda daga karantawa zaka ji ɗanɗanon mazhabin shafi'iya a ciki to gaskiya za ka samu gaba ɗaya altafan malaman da babu ambatansu kama sarraha bi zalika al-hafiz abubakar ibn ali ibn manjuwai al-asbahani mutawaffa sanata 28 wa 400 hijriya fi kitabihi rijal sahih muslim bi asma'il kutubi allati fi sahih kuma kuma ta bada zana kawo magana akan wani littafi wanda nace rijal sahih muslim ko asalin wannan malamin al-asfahani shine ya faɗi wannan magana kun ga yadda malamin mu yake don haka mu ma haka muke da ya magana farko sai ya ce ahmad shakir ya faɗi da ya magana ta biyu sai ya ce ƙarara asbahani shi ya fito ya faɗi ina fata an gane sai ya ce wa tabi'ahu ala zalika ibn al-qaisarani ibn al-qaisarani kuma al-mutawaffa sanata 57 hijriya fil jam'i bayna rijali sahihaini shi ma sai ya bi bayan asfahani akan waccan magana na kaga waɗannan maganganun na tabbatar da cewa babuka na bayani dalla-dalla eh su waɗannan su ne ake nufi cewa ba musulun ne yayi ba amma kitabul imani kitabu zakati kitabu kaza to wannan ya tabbata musulun ne ne yace asfahani da ibn al-qaisarani su ne suka tabbatar da wannan magana karshe sai ce wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shi yafi sani ga duk maganganun babu wanda ya yi shi a to yanzu ne zai tashi duk sanda kake karanta littattafan wannan malamin in ka ji yayi wannan kalmar da zamu karanta yanzu to wannan magana shine ya yi ta yace qalal jami' mai tattaro littafin afallahu ta'ala anhu Allah ya yafe mishi shi kuma yace yana da tawali'u cewa yake mai tattarawa ma'ana shi mu'allifi ne tattaro nan ya tattaro nan ya tattaro nan shi ma ya ɗibo na malamai yace laqad asa'a fi hadha as بعض من نسخ الكتاب حقيقة وسد سكا كوفي وانا اللتافي صحيح مسلم حقيقة سموننا game da wannan aiki na ƙulla babin kaga ba dukan su yace sun munana ba cewa yayi wasu sun munana minhum wa minhum daga ciki akwai al-ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi akwai al-ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi shi a wannan zamani shi ne ya fara wa sahihu muslim aiki wajen yi mishi fihirasa da fitan mai da lambobi da kuma ɗiban babukan daga gefe ya mai da su ciki kun ga littafin shi gashi asali ana buga shi a mujalladi biyar ne amma daga baya aka dawo ana buga shi a mujalladi biyu wannan malamin malam fa'ada abdulbaki allah ya gafarta mishi asalin ga yadda ya samu yadda su kansu su nawawi suka bar littafin muslim shine babu wujudu qada'i sawmi 'ala al-ha'id duna salah babu tasatturul mughtasil bi thawbin wa nahwihi haka a gefe babukan ya same su shine sai malam muhammad yake cewa to wannan malami fa'ada abu baki sai ya munana sai ya kwaso su daga wajen nan sai cusa su a ciki yasa wanda ba a karantar da shi wannan karatun da muke ba a yau ko da malami ne in ka ce mishi amma ala gafata malam waɗannan babukan fa ba musulun ne ya yi su ba kuma waɗanda suka yi su ma a gefe suka sa daga baya wani ne ya ɗauko ya sa ko malami ne ka je ka gwada wani malami goban kun yi sallah asuba kai ka je ka gwada ka gani daga nan za gane kimar wannan abin da muka tsaya yanzu muke daddake shi abin da ya sa saboda in muka zo muna karatun za ku ji wani lokacin zan rinka subid da baka in ce musulun ya ce to ko da ka ji na faɗa haka to subid da baka ne ko kuma kawai majazi ne wato aka ce a madadin musulun domin kaga in muna karatun bukhari kai tsaye sai ka ji na ce bukhari ya ce babul abwabi wal ghalaq lil masajidi lil ka'bati wal masajidi kulliha sai ka ji kai tsaye na ce bukhari ya ce don bukhari ne ya kulla babin to kaga sabo da irin haka ta yi ji na ce muslim ya ce babul qadr al mustahab min al ma'i fi ghusl al janaba wa ghusl al rajul wal mar'a fi ina'in wahidin fi halatin wahida wa ghusl ahadihima bi fadl al akhar kai da jin ɗanɗanon wannan babin ka san kullawa ce ta mutaakhirina ba irin magana ce ta kudama uba domin su mutaakhiri na galibi babukan su takaitattu ne kudama uku sai yayi kokarin bayyana duk manufashi a cikin babin shi yasa zaka ga littafin ibnu huzaima sai ka ga lokacin sunan babi kawai ya kai sadara biyar babin kaza kaza kai ta karatu a ciki na fata an gane saboda haka ina son ku gane kimar wannan matsalar da muka tsaya muna tattaunawa a kanta tana da matukar kima kwarai da gaske saboda haka ko da ka ji na saki jiki ina cewa muslim ya ce babu kaza to sai ka ɗauka kawai majazi ne ma'ana aka ce a bakin muslim aka ce a madadin muslim ina fatan mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka shine shi ma yake cewa gaskiya fa'ada abu baƙi bai kyauta da ya ɗibi babukan nan daga gefe ya saka su a ciki ba haisu adkhalat tarajin fi sulbil kitab a inda ya ɗibi babukan ya zuba su a cikin littafin fa auhama alqari'a sai ya ruɗa mai karatu annahu min sani'il musannif cewa aikin mai littafin ne sai ce fa bi'sa ma sana'a tur da abin da wannan malami ya aikata ba fa cewa yake tur da malamin baka kiyaye dan idan limamin juma'a yayi ashar ba za a ce sadaqallahu alazim ba saboda limamin juma'a ne dole a ce tur da ashar din malam amma dai ba a ce tur da malam ba saboda haka tur da abin da ya aikata domin ya kawo rudani da hayaniya kamar yadda na ce gobe kun yi sallah asuba ka dan gwada limamin ka musamman limamin naku in mai dan karambanin cewa ya san hadisi ne ya ce mishi amma malam ni fa naji wata magana cewa babukan nan na sahihu muslim an ce ba imam muslim ne yayi su ba an ce wasu malamai ne daga baya da masu sharhi su ma din da suka yi sai suka sa a gefe amma kuma gashi yanzu duk muna gani a tsakiya algafata malayan abin yake na fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai malam yake cewa falyutanabbah li hadha al-khata don Allah a faɗaka ga wannan kuskuren duk wanda ke karatun sahihu muslim ya san cewa babukan nan ba muslim ya yi su ba waɗanda suka yi su a gefe suka sa fa'ada abdulbaki ne ya kawo su ciki wallahu ta'ala alhadi ila sawa'i sabi yace Allah shine bai shiryawa zuwa ga hanyar da take daidai wa kana al-hafiz as-suyuti rahimahullahu ta'ala yara an yutraka al-kitab bila tabwid shi ko suyuti gani yake ma da an bar littafin ba tare da babuka ba kamar yadda mai littafin ya bar littafin suyuti shi ma haka yake ganin a bar littafin haisu kala ga inda suyuti yake cewa wa kana sawabu tarku zalika abin da ya dace shine a bar haka a bar abin haka a bar shi kamar yadda yake kar ai babin ولهذا نجد النسخ القديمة سيوطي يتي دن هكا مكرن قسام صوففن لتتفي ليس فيها أبواب البشتة gaba ma ba su da ainihin babubuka ina fata an gane wato tsofaffin ainihin littattafai na musulun din tsofaffin kwafi ka nuska bi khatti abi ishaq as-sarifini kama ainihin nuska kwafin da yake da hannun abu ishaq as-sarifini kazalika la abwaba fiha aslan yace gaba ɗaya ma a cikin wannan nuskar kaf ɗinta babu babi a ciki ko ɗaya to suyuɗi yace ya so a ce an bar wannan littafin haka wannan maganar malam muhammad ali adam ya ce a duba a mujalladi na farko shafi na ɗari uku da tamanin da biyar a nan ya ɗauko ta a cikin wancan littafi na mashhur wanda muka yi ta karantawa ɗin nan jama'a kun fahimci wannan da kyau waɗannan su ne ainihin wato bayanan da za mu ɗan tattauna kaɗan waɗanda insha Allahu ta'ala za mu ci gaba mu ƙarasa su a gobe insha Allahu ta'ala da ikon Allah a gobe za a fara karatun ainihin littafin insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka abin da muka karanta